ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم ساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
نعم
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
آمين إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 25 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 447 wanda ya dace da 17 ga wata yau aisha da wadai wata abin kawo watan goma ta sha bakwai nan ce na kawo ta kun ta na sha bakwai na ce ban ce watan ɗaya watan biyu ba sai ka riga yin kace goma kenan sha bakwai ga watan goma dubu biyu da ishirin da biyar a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul fatah kenan mun tsaya aya ta goma sha ɗaya za mu tashi insha Allah yau a suratul fatayin aya ta goma sha biyu kahin nan akwai 'yan tambayoyi kuma da ɗan bayani kahin tambayoyi yan uwa dinde mai jin hanyoyin sadarwa ko duka dai majalisoshi na zama a yau ba abin da ya mamaye al'umma irin mas'alar da abin da yake wakana a kano wanda ya shahi shak lawan tarayin allah kiyaye shi tabbatar da shirin gaskiya yan wa wannan mas'ala mutum iya ji a kata zulmin wuzura don zalimci da ƙarya wai a wannan hali ne 'yan ɗari'u ko 'yan galgajiya za mu ce ɗariƙu galgajiya da 'yan tsubu duka sun duk ƙungiyar su guda kusa akwai bambanci akwai ɗan ɗariƙa akwai ɗan galgajiya akwai ɗan tsubu to matsala a nan kullum muna magana yanwa kakkawa jama'a hukumci da mabiya ka yi hukumci da bayani kan jagororin bida'a jagororin ɗariƙu jagororin tsubu jagororin galgajiya su ne haɗari da yawa mabiya wallahi suna yi ne da gaske ji suke da gaske ne kamar ana makaranta muku da kissa ta ba mu ba kahinmu aljannu ma abin da ya kai su ya baro su tsammanin jagoransu ba za su ma Allah ƙarya ba ashe kuma ana ma Allah ƙarya haka suka wadi da yawa mabiya wallahi ji suke da gaske malam wani da gaske ke ai kuna gani da yanzu da dama cikin mabiyan sun ja birki wasu sun ja birki sun tsaya wasu kuma sun yi kwana sun bar su wasu kuma kuma sun ja birki suna ga ina za su yi kuna gani da abin da ke wakana yan uwa tsakani ga Allah din mai hankali shi kullum na magana kai mabiyi baka da riba komi wannan jagororin a hili wallahi ba Allah ba suke wa wallahi ba Allah ba suke wallahi a banza kai ne za a kai a baro su amfaninsu daban kayan ga ɗaukar ɗin ɗariƙa ne wani biye da ake mishi ya mai da aka kaman abin ya abin da ya da kai shi suke kariya wannan jagoranci shugabanci da abin suke ba doka amma amma su kuma kamar su ne Allah ko annabi wani abin suke kariya shi dan tsubbu abin da yake samu yake kariya kuma a jikin ga zai ci a jikin ga zai ciwa da kai zai rayu iya kare wannan abin da yake kariya kai mabi miya hannunka galgajiya haka magada uwaye ne kakannu ku tsaya ka ku gane ku tsaya nan kun cikin duhu shi ne abin da ake fa ɗan wake na wa'annan kai mai bi baka da amfanin komi su kuma allah ya san manhosu ɗan allah rama mu koma suratul tauba me manhosu irin alfin nura labi afwayi ya ballahu ina tumu nura hu يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن كره الكافرون
قرأ هو الذي أرسل رسوله بال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
yan uwa wannan shine manuhar waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ɗariƙu da 'yan galgajiya da 'yan tsubbu suna dangana ma ahalu suna zalimci da ƙarya wai ba su sa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ƙarya ce ƙarara babu shakka kanta dan uwa ku- duk mai hankali kira ka mabi duk mabi mai hankali ko baka san karatu ba aka ce ma ahlus sunna ahlus sunna duk inda yake me guri me manhoshi ya wadatu da abin da manzan Allah ya zo da shi ba shi da nashi balle na malamin shi shi tsayawa kan wannan abin shi ne kiran ahalus sunna da jama'a ɗan wa ina so duk inda mabi yake wannan wani mabi ƙungiya uku ka riƙe malaminka ko ka tambaye shi wanda yake faɗa da ahalus sunna ya gaya maka abu guda wanda ahalus sunna suke kira ɗaya ɗaya ya gaya maka sai gata malam da Allah wa'innan ahalus sunna menene cikin abin da suke kira ɗaya tak wanda babu shi a sunna ko bai tabbata ba ya gaya maka mutum ban kuskure ba kuskure ba amma ya gaya ma abu guda ɗaya tak wanda sunna take kira babu shi a sunna ko ƙur'ani Allah ba zai gaya maka ba kuma gobe ka jarraba ko ina ka jarraba ka tambaye shi turanwa wanda uh, muka ce na Allah da annabi ya ishe mu kuma a ce muni ba masa annabi kan zalimci ne ba karami ba to amma manuwarsu ita ce kamar yadda Allah ke ba da labari yuriduna da yi tufi nur labi afwahim suna so ne ta wannan magaga- ta wannan sharrin su bice su huce su bice hasken Allah da ya zuwa mutane da baki bi afwahim Allah ta waya abu Allah Allah ta Allah ya kiya illa ayi tumu nurawu he hasken Allah ya cika ɗan wa ana cikin duhu haka aka ta cikin duhu ɗan tsubu na yi ɗan ɗari kuna cin kasuwarsu har gargajiya haka aka ta cikin duhu Allah kawo kiran sunna tun daga abubakar gumi duwan da dasa dai ba wani ba Allah shi ne farkon mujalladi a a wannan karnin namu duwan da biyo ba cikin mabiya shi ne almajiran shi ne dai wannan kira don bawon Allah yayi kira ne yayi ba gare shi ba a jama'a duk mai dibawa bi- shirka ta mamaye al'umma bid'a ta mamaye al'umma a halka kiran da suka yi kenan ana cikin duhu Allah sa haske zo hasken addini hasken sunna a gane shirka a gane bid'a a gane gargajiya a gane addinin Allah sak to wannan manuwa ce suke so ka a gane biya da ba- da baka da ƙarya to wallahi Allah ce waya balla Allah ya kiya illa ayyutum nau hasken Allah ya tabbata tabbas kuma tunan ma ya tabbata ya dai ƙara tabbata ‘yan uwa wani zai mamaki cewa magana ‘yan uwa har gobe an ana ce an kwamitin shura kwamitin waye an zama da lawan tarayya ko sarar malamai ko walla ‘yan uwa ko gobe kakka yi tsoron ko shayin zama da ɗan galgajiya da ahlus sunna ‘yan uwa mai- mai ma- ma- ma- sirrin abin ita galgajiya duk da kashe galgajiya ko ɗariƙa ko ta hanya abu ne ku kuke shiryawa hujjar na da magaran daban na kano daban na gure daban na yamma daban na lagos daban na abuja daban na kaduna kuwa hujjar shi mata zai kan hujja tashi zai kama ka domin su suka shirya abin kuma bisa iya kare abin sai kowa zai kama tashi amma ahal sunna hujja ce karara ƙur'ani da sunna ka ce kaza addini ne ina zo a ƙur'ani Su- kaza addini ne ina zo a sunna abu na samfil a fi sauki shi za ka gani shi kamar da malamin kana ga wanda kan tabbatar da islami na abin aqida ina ga ta usaimin cikin littafin shi wannan na risala sai ya cewa al'ami min al-muwahhidin ya galifu alfa min haula min haula min ulama haula mushrikin yace almajiri gama gari gama garin mai tauhidi daya yace zai iya rinjaya malami dubu na mushrikai ɗaya ce kama almajiri ne ko ba gama gari ne ba malami ba ne ba ce wala in za su zama da girman duk girman malami ce dubu wala zai kada su don ba hujja kama kama ne kuna gani dai malamin da ya zama da su malamai na farfasoshi na jami'a suka ne masa dana diba abin da ta kare ba wa- duk mai hankali har mabiyansu sun gano ba hujja kudin son zuciya ne ko duk mai hankali ya gano don wala ko gobe aka zamana kuma na imani a gaban nan da su dai masu hankali ba sa ƙara irin zama wannan sun gani kuma ba ba sa ƙara yi ɗan wata ko gobe to wannan yan wa shi ne gaske mai Allah ce wallazi arsala rasulullah bil huda wa dinil haqq wannan alƙawarin Allah ne Allah shi ya aiko da manzon shi da addi shari'a da addinin gaskiya shi ne sunna addinin gaskiya ba wani kamar ba shiri A- abin da man Allah shi da kayan shi ko kai ka faɗi na kurin ga Allah Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ba wani kama kame magalgajiya bai da ɗari ko kama an kamo nan an kamo can nan nan hujjata ba haka take shi sa ba ta karuwa amma sunna ba na haka bane yawan cin nasara ta sunna wala ba hannun kowa ke ba hannun Allah ke ba mu ce ma mu kare su muka sunna kaza a kai ma hidda samu kai ma mai kiran hidda samu gurgurun ladanka ka samu gurgurun rabanka ne amma wallahi sunna a bari a hannun Allah Allah ke ta yadda shi yan wadin mai labarin Kano ya san Kano ina ga a katurbin tweet ina ga lokacin da gumi samu wannan kyauta ta shi a garin Kano ba wajen sunna ba wajen zala kun ga labari ya raba sani ba yara ya raba sani wallahi a Kano ba wa'azi ina ga wani saki sabbakin zuce bai wa zala a Kano sabbakin zu kowa san kano a lokacin da gubacin wannan wannan kyauta shi za shi za shi saudiya a hilin jirgin kano aka aka hau wa'azin harko da aka yi ana aka yi wa'azin wa'azin sunna a airport airport ana aka yi hijar wa'azin harko na yin zala a kano ma suka ce baiwa a gari ina tare wani bawan Allah kan bar hanya yace yace sabo yan kano ga mu nan muna zuwa muna zuwa cikin gari a bakin hilin jirgi a hilin jirgi aka wa'azin ba a yi a cikin gari ma lokacin nan ce muna zuwa cikin gari a wannan shekara ibrahim bawo ya zo ya rika bin a cikin wa'azi allah shaka shekara ta mishi ya rika bin unguwa unguwa an ta mamaki in wa ganin wa'azi a yi wa'azi hin sunan izali aka fara a kano ta shekara da wace man kuna gani dai yanzu ni sunna ta ci kano ta ci kano ina ba wacce ta ce wani jeriya a yi nijarwa nijarwa nan garin an taɓa kwamiti na malaman garin nan gaba ɗaya suka yi ikirarin cewa a nan garin baiwa wahabiyanci kawai da magaram a za su kace ba za su sarki wahabiyawa baiwa suka ci anan gaya kawo ta suka baiwa wa'azin wa lokacin babu komi ba masallacin wa'azin lokacin ai ba masallacin lokacin kurin wa'azin da kurin aiki ba ma juma'a suka ce baiwa suka kwamiti go na malaman da magaram ina suke wasu mutu wasu da ransu kuma sun nahi abin da ya gaba don haka an kakka damu gaskiya gaskiya ce ba hannun kowa take ba hannun Allah take gurin Allah ya ce wannan alƙawalin Allah ne ya aiko da manzo da shiriya da ajin gaskiya da yuzu hira ku Allah dini kulli duk wata ƙarya musulunci ya rinjaye ta duk an ƙarya kama kamanku wallahi ba mai rushe sunna sai dai kai ka rushe Allah ya shaida mu ɗan uwa akwai ɗan faɗakarwa guda wajen masu karatu wajen abin sallah akwai kalma mahiya ga mutum marcin amma a kabe ka ba hafizin ƙudani ne amma kalma ce guda mai haɗari alguntuwa wajen iyaka na abudu iyaka iyaka yake ce iyaka na abudu iyaka na abudu mai iyaka a larabci kamar da ibn kasir bayani ma'anarta kama ce hasken rana ne kana bauta ma hasken rana iyaka na abu iyaka take shadda ce kun wannan shadda kauda kun wani abu da ka sa iyaka ka canza ma'anar dole ka tabbatar da iyaka iyaka na abu wa iyaka nasta'in kaga ce iyaka iyaka a iyaka bai ma'ana wannan a gyara ne kuma fadakarwa ce eh ba a ce iyaka iyaka ne akwai shadda iyaka na abu kai kadai muke bauta wa iyaka ka ga muke neman taimakon ka amma iyaka kamar hasken rana kake bauta ma Allah kiyaye amin amin sai wani ke cewa wata ruwaya annabi sallallahu alaihi da yake cewa man ishtara ta'aman fala yabihu hatta yaqtalu wanda ya sayi abinci kai ya saida sai ya auna na menene ka sai abinci baga a wajen yan abinci ko yan ƙauye kaso to kakka sai da ma wani he ka auna he ka auno ka ga nawa ne ka saya kai ne ka sai da shi magana ka kakka sai da ya ka auna ko an ce ka simsa abinci a wajen mai shago ko abu kakka sai da kuma a wurin shi ya ka ɗauko daga wajen shi an ce a shari'a haramu ne in sai ka a mangazarka buhun dobu kuma in sai da wani ba yi kasuwa ba yi baka sayan kaya a mangazaki mutum a kantin mutum ka biya shi fa tun maka hudo ba baka da maka sai da ma wani yanzu ka da misali ka sai kayan tan goma a shagon alhaji wani ya kai gobara wake da asara shi kuma rikon kuma za ka ci riba kenan riba ma baka tashi yadda zai ci asara riba ma tashi baka dama ka sai da a manzakin shi in ka ci riba ya ka hudo daga manzakin shi ka taka ya ka sai da amma baka sai da a mangazan wani wannan shi ne sai tambaya ta gaba ake cewa ƙarshen tahiya muka ce ƙarshen tahiya da muka ce wannan ƙarshen muka magana tahiya liman iya sallah tahiyar ƙarshe sai yake shakka sallah ta shiga bace gaba he tambayi mamu he suka gaya mishi abin suka gaya mishi he ciko an akwai cikowa in kuma dai suke daidai ne liman aka yi ya kare sai a sujuda ba da salam ya badi shikenan an gyara sai azkar da ake na barci idan mutum cikin dare ya je ya dawo daga kamun ruwa misali ban daki ya sake su abinda kalmar sakewa don a take azkar wajen kwanciya amma wanda ake ta karshen magana kai zaman to shi ya sake shi shi wannan shi zaka sake kurin sai maganar wankan juma'a wajibi ne ko sunna annabi sallam ya ce gusulun juma'a ta wajibi ala kullu muslimin annabi ya ce wankan juma'a wajibi ne kan dukkan musulmi shi annabi ya ce wajibi ne kuma tawil mastawi ne wajibi ce annabi ta wajibi ne kurin ka huta ala rama bismillah
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما نورا na'am nan mun ji bayani na wasu munafukai da aka bari a gida zuwa hudebiya ba su huta ba sai a nan ganin cewa an bar su a gida a wajensu shi kenan annabi zai da su sun kare kansu daga mutuwa kenan Allah ba manzon shi labari a hanya ka hanya a koma madina wayannan mutane idan kun koma gida ga abin da za su gaya muku cewa ai kulawa kare iya da dukiya ya sa ba su huta ba Allah ce to dama wani abin Allah ce suna ga hasa rasa da ma annabi roƙa musu gafara Allah ka- ya rasulullah ka roƙa mun Allah gafarta mana ka roƙa mun gafara ta Allah Allah ce wannan suna hudi ne a baka babu a zuciya to shi na Allah ke ba da labarin su ture duk uzurin da suke kawa ƙarya ce Allah ce bal zanantum allan yanqaliba rasul wal mu'minun ila ahlihim abada duk wani suka zaka uzun banzan shi kawo diya wani mutukiya annabi ce Allah ce a'a kurin suna zatan sun sa a ransu baiwa har abada manzon Allah ya kare ba shi ba dawa Madina da manzon Allah da masu imani sun kai kansa ga Qurayshawa an gama da su ba za su dawo gida ba kidan su dubara ce kasance su mutu sai suka yi zaman su a gida ba don wani ɗiya ba ko dukiya ba shi Allah ce haka suka sa a ransu kun ƙare da kai da masu imani ba mai komawa gida kuma Allah ce wa zuyi na zalika fi kulubikum wannan zato haka aka kawa kuna kama abin da tabbas haka ne kurin aka kawa ta masa wannan tunanin kurin annabi ya kare bai kara dawo madina kama jin ma ma'allaka haka aka kawa ta masa wannan abin a zukatansu wa zanantum zannan sawa kuka yi mummunan zato ga Allah zai kare da mazanci halaka wa kuntum qauman bura kuka zama mutum mutane kuka halaka akan mugun zato ga Allah cewa manzon Allah kidan mana ba zai kare addinin shi ba Allah ba zai kare addinin shi da masu imani za a gama da su shi ne mugun zatan haka ku zato wannan shine Allah kenan ya ture hamzarin su na kulawa da diya da duk da dukiya ga ham ga gaskiyar magana tsoro ne tsoron mutuwa ne kuma sai tsamanin manzan Allah ba zai dawo da masu imani shi kenan an gama da su wannan shi hana su takurin a takaici Allah ya ce gaba ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا
na'am Allah ya ce wa mallam yu'min billahi wa rasuli duk wanda bai bai imani da Allah da manzo nashi da manzan shi to wannan kenan shine sharadin tsira to duk wanda bai bai wannan imani da Allah da manzan shi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira Allah ta tilmi shirya mi tattalin wuta ga duk wanda ya mutunce mu Allah wallahi mulku samawati ولله ملك السماوات والأرض Mm.
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Mm.
وكان الله غفورا رحيما
walillahi mulku samawati wal ard na Allah ne dukkan abin da ke samai da kasai mulkin Allah mana Allah shi yake yande so da su bayin shi ne halittun shi ne shi ne uban shi yake yande so da su sama da kasa gaba daya ta haka Allah abin da ya so ke yi yace ya gafiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah yana gafarta ma wanda ya so ya azabtar da wanda ya so wa kana Allahu ghafurur rahima Allah halin Allah sifa Allah Allah mai gafara ne ko mai jin kai daga bayan shi kenan lahin da kai kana iya komowa ga Allah Allah gafarta maka ko mai ji kanka dan wani ya ce wata sifa ta Allah ka ana gaman ghafurur rahim saboda wannan Allah ka dake da shi al dan adam bai bai- bai yahiya iya rinkin ya rama wata ran bai amma Allah lahin da kai duk lahin da kai a wurin Allah kolon dan mayar ce lahin kolon lahin shirka da Allah iyakan lahin shirka da Allah ba lahin da kai shirka da Allah amma ko shirka kai da ka ce ba gawar da mushriki a idan ka mutu ne amma ko shirka kai da Allah ka koma ka tuba ga Allah duk lahin shekarar ka nawa na wata shirka kai lissau lahi ba zai biyo baya duk lahin da kai shi ma Allah Allah Allah ka ce ibn adam ko da zinin ka kai dan ta sama ai ka cika duniya lahi ka zo ka nemi gafara ta Allah ce zan gafarta maka ba ruwan rage lahin ka ba ruwan Allah rage lahi Allah kenan duk lahin da kai sai ya gawarta wannan kadai an ji kanka an maka ma'ana ka taba ba ka maka lahi ba kuma a lokaci guda ce rahiman kai lahin an yaye maka kuma sa gidan aljanna shi ne Allah rahmat Allah ya ga wata maka lahin kuma sa gidan cikin rahmar shi shi ne gidan aljanna kenan Allah shi ne mai halin mai ta gaba Allah samu cikin rahmar shi سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم Mm.
يريدون أن يبدلوا كلام الله na'am قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل Mm.
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
Allah ce sai ya ƙulul mukhallafun waɗanda aka bari a gida wanda ba su ta hudebiya ake magana ana don bayan hudebiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu Allah ya ba ya gaya mai cewa duk wanda bai je hudebiya ba idan yaƙi na gaba ya tashi ka aje da shi Allah ya hukumta haka nan yadda aka wa 'yan tabuka su ma haka aka ma 'yan hudebiya da su aka harawa Allah bai bukatar su duk wani ya kwatanta cewa Allah ba a ba bukatar ku ke mutanen manza bai bukatar mutanen manza wannan ma jarrabawa ce Allah shirya yin jihadi da mutanen kwai da na banza amma ko ba ku Allah zai kayan shi ku diba a lokacin da ake bukatar mutane amma Allah ce bai bukatar ku haka aka yi a tabuka ta ce ga mutu daga yau don ta kurji mai abada har abada alaji har abada kuma kuma hutar ne don haka Allah ya kwana ba- eh, bai bukatar na banza to nan ma to yanzu wani abin da aka yi shine Allah ya ce an gaya musu da wannan magana amma Allah ya ce yanzu za a tashi huta nan an ce huta Khaibar ne zuwa Khaibar an san Khaibar akwai dukiya akwai dukiya a Khaibar bayan da maka bane ba wani a gari ne mai dukiya za a samu sakamakon bilzar za a samu za a samu dukiya Allah ya ce sai kul mukhalafun wanda aka bari a gida za su gaya ma don wasan qur'ani abin bai zo ba za a yi kuma ana magana da makiyin addini wanda tana ce tu tsama tsama kama ce kuma dan mun kaita qur'anin dan mun kaita qur'anin kama ce kuma kin ma a amma za su wadi kuma ka suka wadi sai kul mukhallafun idan talaqatum ila maganin da ta'khudhuwa wa'anda wannan wanda aka bari a gida lokacin wuta biya maka za su ce maka in kuka tashi wuta zuwa ganima cikin ta haibar da ta aku zuwa wajen ɗauko ganima ta haibar za su ce muku zaruna na tabi'ukum ai haƙuri a bar mu a shaida mu ku bar mu a tahida mu Allah ce suna wannan magana yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su canza maganar Allah duk wani iya karantar da kai cewa ƙur'ani allah iya magana akan ƙur'ani da wani abu wanda babu asalin abin a ƙur'ani sai daga koma ga sunna a wannan an ba maganar tabuka ba a wannan sura wani labarin ban zaka labarin inda allah ya ce ma yan hudebiya ka ahuta da su a tabuka ne wannan nassin sai zo kamar da ibn kasir ke jaka ibn jar cewa kenan anan annabi ya ga musu cewa Allah ya hana nan huta da ku to yanzu idan suka ce za a tahi da nan muna gudan hudaybiya za su nemi cewa a bar mu mu ma mu je suna son canza maganar Allah da ya ta ce ba a huta da su qul lan tattabi'una ga ya musu har abada ba kuwa mu na ga hudaybiya an yi ta shekara ta shidda ita kuma tun tabuka an yi ta shekara ta tara ne can karshe ne kenan za su alace wannan suna wannan magana don su canza maganar Allah da aka kasu wuta to gaya musu kun lantar na har abada ni ba na bukatar ku ba ku ƙara bi na jihadi kazalikum qala Allah min qabl kaji haka Allah ya hudi kahin wannan zamanin hutal ya ga ga na umunin hutar ta zo ta kwasa ta abin kaibar ba za mu wuta da ku ba tun Allah ya riga ya faɗa ga musu kina yanzu ba a canzawa Allah ce fasa ya kulun bala ta hasu runana ran bai ba Allah ce an kaga musu hakan amma za su ce maka a kuna mana hasada ne kamar jami'a sabon ganima ana mana hasada ne haka su gaya muku eh hasada ce ba a huta da ku ne magana kenan ba a huta da ku kin hodi amma za su gaya ma cewa ana musu hasada ne daga sabon ganima Allah ce bal kanu la yafqahuna illa qalil ba sa yace Allah ya kurje ba sa hankali ne ba sa gane komai ne in an ce wata kuma kuma kaza neman dabara ka wata bayan an hana ka ba bukata ka da an bukace ka kiya to mun shi wallahi zai bukata ka shi Allah bai bukata ka ka zama nan da ka a yanzu ne ba bukata ka sai Allah ya ce mi
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما
قل للمخلفين من الأعراب كجاما wa'annan wanda aka bari a gida lokacin hudebiya na larabawan ƙauye mana kewan madina shi larabawan ƙauye wanda suke zagaya madina ai su suka ce su kulawa da ɗiyar waye garin suka zaka suka wajen to gaya musu a yanzu dai mu ba kwa huta da mu amma a gaba satu da auna ila ƙaumin uli ba a sun shadi annabi dai bai bukata Allah ya ce kai huta da su shi a nan musalama to amma Allah mai gafara ga bayan shi ba a ce gaba da ciki an kare ba masa tuwo ku ba eh a gaba dai ga ya musu a gaba za a kiraye ku yaƙar wasu mutane masu tsananin ƙari wannan akwai sanarwa daga Allah akwai yaƙi a gaba shi mai daga ta wannan shine hujja kenan jihadi ba a nan sarki salama har tashin kiyan bai yankewa eh za a kiraye ku zuwa ga wasu mutane masu tsananin ƙarfi a gaba kenan wannan kuma mutane tuqatilunahum aw yusallimu za ku yaƙe su ko ku kashe su ko su mai kauya kawai da karanta da kaca kenan jihadi zai ci gaba kuma da cewa Allah subhanahu wata'ala wannan abin da ya huce an kare amma a gaba ne zai yi amma yanzu ba bukata wannan shi aka ce lokacin ana ne wa'annan mutane na musailama ne a mutanen farisa ne shi dai annaba a rayuwar shi bai yaƙi da su ba kuma bai an hana shi bukace su amma zai zo a gaba yaƙi zai tashi wanda kuma an san bayan wannan an yi babbar fitina ta farko ta musulama wanda ya ridda kuma yana bala'in ƙari ya nemi shi ma amshe cewa shi manzo Allah ne to kuma an san yan labarinsu wanda yaƙi mayaƙa ne kuma ƙware masu ƙarfi to wannan shi a takaice nan sanarwa ta daga Allah a gaba za a kiraye ku zuwa yaƙar wasu mutane masu tsananin ƙarfi masu ƙarfi mai tsanani tuqatilunum aw yusulmun ko yaƙe su ko su miƙa su bayan uwa fa in tudiu yutukumullahu ajran hasana in har kuka yi da a wannan kira Allah zai ba ku lada kyakkyawa shine gidan aljanna kake Allah bai kare ku ba amma a yanzu ne ba bukatar ku yawa shine ake cewa nan babu wata al'umma ko wasu jama'a da za a ce wannan an kai kaza Allah ya ce in ba iblis ba babu wanda Allah ba hukunci an kare ko ka tubu shikenan a iblis kai aka ma wani abu na ko ta kissa zaka wajen alhazan mahiyawa ko jahilai suka je makka suka balarabe ya kama ka abu ya kuka ya ce wannan su ne wanda uwayen suka saba annabi su wani yan wuta ne musu kuka suke ba a yi musu dillai da suka yi ba a yi suke kuka wai wannan shirme ne yan ko yahuda ko bai yahude iyaka lalace da ko a jinsi ko bai yahude ba wani jinsi da zai ce yau a yi sun saba ma Allah irin su ba musu gawara yan wuta ne babu wannan wannan kisa ce mara kyau mara tushe wannan kuma suna kukan su ne kukan su tsoron Allah kukan su da shaye su ba wani mai kuka wai an kare da shi tun wayen shi shi ba gawarta mishi babu wannan tarihi duk wanda ya tuba da gawarta mishi to su ma wayannan kin Allah ce za a zo mu ne dai ni ne ba ku yaki da ni amma a gaba za a kiraye ku za ta kama in kuka amsa kira shi ne yace fa in tudiu in kuka yi da'a akan kira zuwa ga jihar kuka bi yutukumullahu ajran Allah bai barinku Allah ko sai ba ku zaladan ku kyakkyawan ladan gidan aljanna daga baya wa in tatawallaw kama tawallaytum kuma in dama ta zo ta gaba aka kiraye ku kuka ba da baya ga wannan kira kamar yadda kuka ba da baya a yanzu to kuma yu'adhibukum azaban alima kuma yanzu Allah zai muku azaba azaba mai tsananin gaske ba da kenan zikirin ba magana uzuri an kare Allah ci gaba
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما
نعم يومي بيان المخلفون wanda aka bari a gida ga hukuncinsu Allah ya hushi da su kuma an ce annabi bai bukatar su kai huta da su kaza kaza kaza to ai a wannan lokaci akwai wanda za su samu damuwa su ba su je Madina ba suna cikin mukhallafun ba su je Makka ba kai ba su je Madina ba amma da uzuri shi ne Allah sai ware waɗannan masu uzuri ce laisa alal a'ama haraj wala ala wala alal araj haraj wala alal marid haraj Allah ce ba an ɗauke lahi babu lahi ga makawo wanda bai damar huta jihadi fi sabilillah haka babu lahi ga wanda yake gurgu ne an bai je yaƙi ba haka wala al'amari ko ko wanda rashin lafiya ta iya san wuta amma ba shi da lafiya to duk wa'annan wa'anda dalilin wannan uzuri yana su imma makaho ne imma gurgu ne imma ba lahiya da bai huta ba to wannan ba lahi ko dai kan shi eh bai ciki bai da matsala duk da na yan uwa ba cewa ba an ɗauke musu wajibci ne idan gurgu ya samu damar zuwa yi ba laifi ne wajibci aka ɗauke musu baka lahiya ka daure ka ji yanzu misali juma'a ana magana babu juma'a alal musafir haka alal sabi wa alal abd hawa alal madid babu juma'a akan mace akan dan bulagoro akan mace akan bawa akan mara lahiya babu juma'a kansu me ba juma'a ba dora masa wajibcin ta ba amma mara lahiya hirar ta juma'a dan bulagoro ya gana juma'a je yar juma'a eh magana kenan mace ta je juma'a tana juma'a amma wajibci ne aka ɗauke mata kenan su ma yana ana ga akwai amr bin jamu cikin sahaba amr bin jamu gurgu ne zanga lawaki naga aure ne ta rasulullahi dan ya so ya je suka ce a baba kai gurgu ne ce to ni gurgu bai masa shiga aljanna bai shiga aljanna sai ya rasulullahi wani zo na kawattawa da yin tsangalawa in na shiga aljanna za ta miƙe ta ba daram ga ɗauka ta miƙe daram amur kuna ce shi kenan kuna shiga cikin sauyi iya fafata Allah ya sami shahada kenan wajibci ne babu in ce zai iya ta yi shi iya ƙarshen ta yi mishi ta wani kawo ta su da tsangalawa in shiga za ta miƙe ta ƙwarai amur za ka tayar kawo ka lahiya lau kenan wajibci ya ka ɗauki amma ba yin abin ba an ba su da masu sun samu dama amma laihi ba su da laihi to yanzu Allah ya ɗauke laihi ga makaho ga gurgu ga mara lahiya ya ce wa mai tiyar Allah wa rasula duk wanda ya da'a ga Allah ga manzo a kowane lokaci wani alƙawalin Allah ne inda ya kayi da'a ga Allah kayi da'a ga manzan shi alƙawalin Allah kowa ya haka yudkhuluhu jannatin tajri min tahtil anhar da Allah ce waman babu kabila babu jinsi babu gari kurin duk wanda duk wanda ya da'a ga Allah ga manzan shi ga alƙawalin Allah shine shigar da shi gidan aljanna wanda koramu ke gudana ƙarƙashin ta karkashin wannan na mun ce tambaya da aka muni kafin imanin hasan ya mai imanta ta magana wani ya tambaya me fadar wa annabi salati yan wa wa annabi salati abin da yake bayani babban abu cewa annabi sallallahu iya cewa man salla alayhi salatan sallallahu biha ashara babban abu kenan cewa duk wanda ya muni salati daya Allah ya ce zai ma goma wannan kadai sheka wata ba cikin musulmi ke cewa duk wanda yawa annabi salati guda Allah zai mai salatin goma ya gawata mai kurakuran shi ya daka maka darajar girgin aljanna gobe kiyama a baka darajar girgin aljanna gobe kiyama wata ruwa na iya cewa mahi a garabin kuma wanda ya yi kusa da ni gobe kiyama a kasar mu alayhi salata wanda ya yi musalati ka kenan abu ne akwai fatala kwayo ta wannan salati to kenan duk wanda wannan salati ya da wancan lada sai dai magana ta lada kullum muna magana addini ba addini da maulanka wani abu yake sa yan ɗariku yan fati fati fati sai su ce ai to tun da Allah ya ce zai maka to ka san salatin Allah ɗaya ka san girman shi kenan ba mamaki a ce ta yi ƙur'ani wani abu sai wani hirar suke kawa ba mamaki to shi Allah da zai ce zai baka ladan goma ka san girman ladan harfi ɗaya ya gama girman ladar ladar hawa bane ba an gama girman ladar da shi zai maka ladar goma ko na harfi guda dole shiga shi kula ce kun Allah ya ce ga abin da kuke kuma amma ka ce ta yi Qur'ani da wani abin ba magana bace ba shi Allah ya ce kaza kuma shi annabi ya kuwa sanin wannan salatin ba inda ya taba cewa ta yi Qur'ani kuma shi ma annabi ya ce afar zikir kalamullah afar afar zikir da kalamullah ne ba abin da ya Qur'ani to amma waka da hira ya saka maka wacce magana cewa ai Allah shi ta kun zai ma goma shikenan tsaya a nan kurin magana girma da wannan ka samu tawili ka hira da anan suke zuwa ake gasa ake baro su Allah ya shaida mu dai kuna shi ne Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya da'a ga Allah ga manzo na Allah Allah zai shigar da shi gidan aljanna wanda koramu ke gudana kalkashin ta kuma ya tawalla duk wanda ya bada baya game da da'a ga Allah da manzon shi yu'adhibuhu azaban alima Allah zai azabtar da shi azaba mai tsanani Allah kiyama lalace gaba لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم na'am فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا na'am Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minin Allah ya yardarwa ya yarda yardarwa masu imani wani abu da suka yi Allah ya sa ya yarda da su annal mu'minin menene suka yi ya sa musu yardar Allah idu yubayunaka tahta shajara lokacin da suke maka mubai'a kalkashin wannan itaciya a shajara sananna ce a wancan zamani in wannan itaciya ce magariya ce mecece shi dai abin an waye gari an baya-baya suke neman bautar Allah a wurin na ƙomi na gwacin sabai wani cikin halifa ya sa aka cire daga bada aka cire daga bada aka cire daga bada da zuwa sa abin zai a wurin ba cire ta suka cire ta aka dangam da abin da bata wa mu a takaice ne wani itaciya Allah ya ce fa'alima ma fi qulubi wannan masu imani Allah ya ce shi ya san abin da yake zukatansu na imani dalilin haka fa'anzala sakinata alayhi Allah ya sabkar da nutsuwa in wa'anan wuri na tashi hankali in ba imani ba da yardar Allah wurin tsoro ne sun zo maka gane su asali a tarihi maka a labarin maka bai yi wa ka duhun maka a ce da aikin hajji ko umara a tangare ka da banna a tangare ka da maganar yaƙi ko barawo ko barawo ya ga dabba mai abin shi arakin aikin yanka aikin haji bai taba tawa aqida mutanen makka shawa ba ba su taba duwan tankar aikin Allah lafiya lawaki amma bala'in adawa da musulunci suka canza komi yanzu manzala ya zo kurin ya ji ya sanar da su ga abin da ya kawo mu kuma duk da shi'ar an wa dabbobi alama ta daya ga abin da ya kawo su kuma zo yaƙi ba amma abinda babu shi a ƙida su a tarihi gaba ɗaya yau kun tsakar rana sun canza adawa da musulunci hega iya koma ana barazana yaƙi kuma nan sallallahu salama ganin ya ce in har labari da aka yi usman ya tayi wurin sulu in har aka kashe usman don labari yanzu an kashe usman jita jita ya ce in kuwa kashe usman to wallahi dai mutu gaba ɗaya ba magana mu ja da baya shin tashin hankali to a lokacin nan ne a cikin wannan hali ne annabi ne mu baya nan labari bai zo ba sun bai zo a lokacin ba annabi ne mu baya me mu baya musu mu baya ba magana ba gudu ba ja da baya sai dai abin zai kuma a maka suke a gari da mu da biya kilo aka ne kusan hada cikin muka maka an zo yanzu suka gari ma yake yanzu da biya to wani abin shine Allah ce ganin imanin su da gaskiyar su Allah ya san gaskiyar su Allah ya sa musu nutsuwa kuma wannan mutanen gaba daya an ce mutum 1500 iyakar yawan su kenan a tarwar 1500 gaba daya suna jama'a mahi yawa a lokaci guda duk gaba daya Allah garo ta musu dukkan su gaba daya ga su ga wancan goma ga ɗaiɗaiku da mutane annabi bisha da aljanna ga 'yan badar ga 'yan biyatar duwan duk wannan alkawali tabbas Allah garo ta musu hikimar Allah a lokacin da ake wani mubaya mutum guda wani munafiki ya tare su shi mai wayo ya laɓe bayan raƙumin shi ana mubaya a shekizawa a shaida ma Allah ya ware shi ne aka yi mubaya a ƙare Allah ya gafarta mana gaba ɗaya ta yare da su shi bai ciki da jidda bin ƙais da munafiki ne kenan Allah ya san abin da ke zukatar su fa anzala sakinata alaihim Allah ya sabkar da nutsuwa a gare su wa asabahum fatahan qariba ya ba su sakamakon buɗi na kusa yakin ba a yi ba kuma ba su nan buɗi na kusa shi ne sulun hudabiya don hudabiya nasara ce babba ga addini mun labarin da irin abin da ya kana akan hudabiya irin na alƙawali da irin abin da Allah kana buɗi Allah ba su wannan buɗi na kusa shi ne ma'ana na hudabiya wa magani makasira tan ta khudu ya khuduna wa magani makasira tan ya khuduna ma wa kana Allahu azizan hakima wannan na warko ne ce fatahan qariba yace wa magani makasira tan ya khuduna kuma da wasu ganimomi masu yawa Allah ce wanda za su karba za su amsa Allah ba su sakamako tun da bayan hudaybiya kaga hudaybiya an yi ta shekara ta shidda shekara ta bakwai ta takwas warwarewar alkawali na ƙoreshawa kamar da banu bakar da annabi ya kama ali aliyarsa da su warwarewar alkawali sakinan sun warware alkawali annabi ya sake dawowa makka bayan shekara biyu ya mace kuma yanzu da ya zo da mutum dubu da ɗari hudu ko ɗari biyar yanzu annabi ya zo maka da mutum dubu goma dubu goma shekara biyar abu ya zama na dubu goma ka zo wani abin haisa musulmi adam da shaɗan yaran da mutane ya sa musu cewa kai mu ma a yau wa lana gabilin kowa inda yawa na yau mu ma ƙare da musu huta da wani musu huta ba da yawa ne wani musulmi huta farko aka da wani mutum dubu goma suka su ma kuran in yawa ne su ma yau an ƙare kuran yana sana kuran sun suna da yawa to dan Allah ya yi maganin shaɗan yahuda wani ya musu maganin wannan tunani cewa abin daga yawa yake an bude maka da mutum dubu goma wannan an bude ta daga maka mai aka yi sai hune na ku yanzu ba su dubu goma wajen mutum dubu biyu an maka da suka musulunta da suka zo suka biyo musulmi haka nan mare wajen mutum dubu biyu suka karo suka gamu da su wajen dubu goma sha biyu ko aka ni hune kaga shi nan wani abin ma suke suna ga zewa haba hawa su dukin mi a wannan yawan namu ai mu ma an kare mu masu mun yawa dubu goma sha biyu shin Allah ya ce akan wannan Allah ya muku jarrabawa lokacin da kuke za a yi a cikin kasartukun lokacin kuna yawan ku iya burge ku Allah musu jarrabawa a hunayin hega su sun shigo wani kwari cikin tahiya ashe su hawazin sun musu ambiskad kohon rago kurin suna zawa da jijjihi kurin damar su kuma hawazin gwanne ne wajen halbi kurin kakakakakakakun halbi ta ko'ina kurin ɗan da ake ambiskad a mutum ambiskad bai zane ba kohon rago musulmi suka rikici suka suka watse ma aka wa aka bar annabin ma ko ta kai yake aka bar annabin kun sai abbas da wasu abbas ya rike abbas ya rike da da da danza maka ta danza mu annabin zanama danza mu ta goshi ko a fadar shi ya rike da ta da yanzu sai an watse ko ta kai yake baka san ma ko ina kibiya ce amma abbas ya rike annabi sallama ana gudu iya tunkara cikin jama'a ya ce annan nabi la kadib annabi na abdul mutallib annabi iya shiga mutane ku iya shiga cikin kwamai ana ana bala'i ya ni annabin Allah ne ba ƙarya bane ba ni da abdul mutallib suka ce annabi suka tabbatar da annabi gurzo ne annabi saroki ne a takace wani abin daga baya abu an watsi annabi abin ya yawa ya ce ma abbas abbas iya sauti ya ce ikira ya sabon shajara wasu kai bayatar duwan ina yan shajara ina an badar ya kira an sa haɓa aikata wani kiran da abbas yi na kasan saniya ta ji ƙarin ɗanta ma mai zai hidaya kun suka juyo kun sabai gaba ɗaya wani ƙarin kira da abbas yi annabi ya sa ya kiran wannan kun yanzu suka jawo kun suka haɗe kuma tukon kuma yanzu gumurzu ya wara aka mai kuma ƙarfi ya koma kuma aka fatattake su har ta kai dai kowa san irin abin da aka samu ganimin da aka samu abu ne da ba taɓa samun ta ba dubu ne dubu dubu arba'in kan dabbobi na kuma dubu annabi kyauta da kumi ɗari ɗari biyu ba mutum guda wasu abin da kai abu ne kina daga cire kenan musulmi sun zo da biya ɗari biyar dubu ɗari biyar ga su abu da maka da dubu goma ga su abu ne dubu goma sha biyu to shi ne Allah ya ce kenan a nan ya ce da maganin maganin makasirar da aka zuna za ku amshi ganima masu yawa Allah ya ba ku wa kana Allah azizan hakima Allah mabuwayi ne mai hikima cikin tsarin tabbas yawa kuma yawa kana tabbas mai Allah ce gaba وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وانا القول على نجا مسو ألا مكو القول غنيم مما سيوا ونزاكو كرباكو أمساك معهم أما فعجل لكم هذه ya gaggauta muku wannan sulhu da biya wannan wannan budi na farko Allah gaggauta muku shi wa kaffa aydin nas ankum wale ta kuna ayatar lilmu'mini annan mai yawa kana ana wani sulhu hudaybiya he wasu tawaga ta mushrikai suka lallaba wajen mutum saba'in wata ruwaya cikin dare sai ya take annabi kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ana bar cikin dare kan su zo annabi amma shi labari Allah ba shi labari Allah ya sa anan ina ga akwai salamatu bin akawa wani sai da gwazan sabai aka samu suka bi su suka kamo su a hannu a hannu suka kamo su ana ya kashe gaba daya to nan abin Allah ya ga musu Allah ya kame hannun mutane akan taba ku dan ba samu dama taba ku ba su kashe kowa kuma kuma sai Allah ya ba annabi annabi ta shi kenan ku ta annabi kuma ya bar su diya ba komai ta ku ta yau annabi shi magana mai saka shi gaba daya to nuna wani tsari ne da Allah yayi yace Allah wa kaffa wa kaffa aidin nas ankum Allah ya kame hannun mutane akan taba ku wanda ta kuna da abin zaman to ayal ga masu imani wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma Allah ya shirye haka dan shirye da ku da hanya mai kakka tabbas وأخرى لم تقدروا عليها ولم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا
وأخرى لم تقدروا عليها da wasu ganimomi da za su zo a gaba wanda inda ƙarhi ne ba ku iya kama su amma Allah zai sauƙaƙe muku samun ganimomi masu yawa inda ƙarhi ne ba ku iya samu amma kada hata Allah biya shi Allah ya san da za ku samu ilimin Allah ya kewaye abun Allah ya muku alƙawari ya muku shirin wata ganima daban wadda ba wannan ba wa kana Allah ala kulli shay'in qadira kuma Allah dama mai cikakken iko ne kan komi haka shirya za ku samu tabbas Allah ce gaba ولو قاتلكم الذين كفروا لو لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا tara sunnatul lahi سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا huwa allazi وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا حسبك الله كما رانا تيو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ɗan uwa akwai ɗaya cikin yan uwa ya kusan mu iya bukatar addu'a ga ɗan shi bashi da lafiya Allah bashi lafiya kuma ɗan uwa ɗaya babu shi Allah mata cikawa sata cikin addu'a Allah cikin ta gawarta mata اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا وشف مرضانا وشف مرضانا وشف مرضانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته